الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الصبر yau muna asabar bakwai ga watan al-muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da sha uku ga watan bakwai shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na biyu a cikin wannan littafi mai suna al-ajrumiyya على طريق السؤال والجواب مع الإعراب اللفر عبد القادر البسكري da ya rubuta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kusakurai kuma Allah shi yafi na ganin mun tashi mun tsaya ne akan alamatul lismi za mu tashi akan huruful khabdi wasu daga cikin harufa na jarra da ya kawo shi asalin mai littafin kenan ibnu ajirru ya kawo wasu daga cikin huruful khabdi duk da zai maimaita su a ƙarshen littafin wanda wannan yana daga cikin naƙadi da aka yi masa cewa bai kamata ya yi maimai ba tunda littafi ne da ya rubuta saboda al-mubtadi'un waɗanda suke farkon fara karatun na hau to Allah ya yafe masa kusakuransa wa huruful khabdi haruffan jarra a dama mun ce shi al-khabdu istilahi ne na ahlul kufa makarantar kufa su ne su al'imamul kisa'i wanda ya daga cikin jagororin makarantar ya daga cikin alƙura ya daga cikin jagororin wannan makarantar kamar matsayin sibawaihi yake da shi sibawaihi yana wakiltar makarantar basara ne saboda basari ne basariyun ne shi kuma al-kisa'i kufiyun ne to da sauran ne waɗanda suka biyo baya da yi ma kowace mazhaba hidima to amma duka dai abu ɗaya ne abu ɗaya ake nufi da alhabdu da aljarru to a baya ya yi bayani kan cewa daga cikin alama wadda suna yake ɓanta da ita shine samuwarsa da jarra a ƙashi samuwarsa da jarra wanda ya kawo misali kan rajuli wal kitabi a fi rajulin wa kitabin ko marartu bi zaidin kaga duk akwai jarra a nan ka rajulin wa rijalin dukkanin wannan zaka ga sunayen sun kare da jarra wannan alama ce na cewa sunayen rajulu rijalun kitab sunaye ne to ita jarrar nan tana da amili da an ce amili abin da ke sabbaba ta abin da ke jayo ta ba kawai in ka ga dama ɗai ka ka ɗora wa kalma jarra kawai sarra gaba a akwai adawatu wanda adawatu ɗin nan kuma sama'iya ne ma'anar sama'iya laraba sun faɗi abinsu suna da adadinsu ashirin wasu ce ashirin da ɗaya wasu ce ashirin da biyu ne to baka da damar ka zo ka ce ai ka ijtihadi ka samu wani kai ma ga wani harafi a ƙara cikin huruful jarri wannan shi ake kira sama'i eh sai dai waɗannan da laraba suka aza to kai ba ka yi amfani da su duk inda kaga sun biyo bayan suna to shikenan sunan sai ya ɗauki jarra wahiya su ne ga su zai kawo su ne min muna da min wa ila muna da ila wa'an muna da an wa'ala muna da ala wa fi muna da fi wa rubba muna da rubba wal ba'u muna da ba'u wal kafu muna da kafu wal lamu muna da lamu to shine zai baka misali ya dama yana daga cikin amfanin aikin da shi albaskari ya yi tun da shi sahibul matan shi ibn ajin rum bai shagaltu da yawan kawo misalai da yawa ba ka ƙaulika kamar misalin min da ta zo a halin jarra ka ce mina dare ila suƙi ma'ana kharajtu mina dare ila suƙi na fito daga gida zuwa kasuwa kaga anan mun samu min ko mun samu ila to sai ka dubi sunayen da suka zo baya gare su kaga akwai addari kaga ya zo da jarra ga ta nan garawun asuki ka gani shi ma ya zo da jarra to dalilin da yasa suka samu wannan jarra din su ne waɗannan haruffa din da min da kuma ila wanda daga cikin ma'anonin min tana fa'idantar da wato aliftida daga an gane ko wannan shi ya fi shahara ko kace ya fi yawa amma ba shi kaɗai ba ne tana da ma'ana ta attaba'id wato nuna sashi abu kaza sashi ne na kaza an gane ko yawwa kamar ka ce misali a akaltu mina ta'ami na ci wani abu daga cikin abinci ba kana nufin wai ka canyi abincin gaba ɗaya ba to shigowar min mai saurare zai fahimci cewa ba dukan abincin ka ci ba amma da cewa kai akaltu ta'ama to wannan yana nuna cewa gaba ɗayan abincin ka canye shi amma in ka shigar da min ko da ka canye gaba ɗaya to in ka shigar da min to shi mai sauraron ka abin da zai fahimta ke baka ci duka ba yawuwa in ya zo ya duba ya ga ka canye duka ce to ai ka ci mina tsaye a to sai a ce baka san larabci ba kana bukatar kowa a makaranta haka taka zo da ma'anar sababiya kamar yadda muka ba da misali ko yawwa لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كاغا من خشية الله كان أبقرة لما يهبط من خشية الله to karka ce daga tsoron Allah saboda tsoron Allah to da yawa masu wa'azi za ka ga duk inda min ta zo haka suke fassara ta daga daga daga wannan kuskure ne siyaki za a kalla za a kalli siyaki ta zo ne da ma'anar daga daga shi ne ma'ana ibtida ma'ana hukunci ya fara daga wani wuri ko daga wani lokaci ina fatar an gane kamar ka ce ka fara karatu daga shekara kaza to in ka kawo min a nan to kaga ibtida'iyya ce ta zamani kuma ka ce ai na fito daga gari kaza ko wuri kaza to na ibtida'iyya ce ta bagire ta makani eh to amma ba ko ina zaka ganta a larabci kawai ka buga ta haka nan ba sai an kalli siyaki to ila ita ma tana fa'idantar da ilantiha ilgaya kishiyar minci inda aiki ya tsaya inda hukunci ya tsaya kaga tafiyan nan taka ita ce hukunci ko fitowarka daga gida zuwa kasuwa to inda tafiyan ta tsaya shine kasuwa to kawo ila wannan ya nuna cewa daga kasuwa baka kara ko ina ba idan aka bincika sai aka ga ashe kawo ci kasuwa ka dan yi balaguro can gaba to ya aka yi kuma gamin kace kuma ila su wane na ka hito wallahi abin nan kai harastu min albaiti ila su dama na dan fito daga gida ne sai na je kasuwa kuma cikin bayananka sai ka ce kuma bayan kasuwan na dan biya wani wuri sai ce a to wannan larabcin naka bai yi ba bai yi ba an gani? to wannan yana da kyau kuma sanin ma'anonin wannan haruffa yana daga cikin abin da ke taimakawa wajen fahimtar larabci sosai Eh, fahimtar jumla da fahimtar aya ko hadisi rashin fahimta shi ke sa ana samun ah, kusakurai na fassara sai ana fassara abubuwa ba a mahallinsu ba wa huruful ƙasami to su haruffan rantsuwa ai alyaminu ko alyamini inda badan ne na alƙasami wa huruful ƙasami ai alyamini alƙasamu bi fathi sin ma'anarsa alyamin eh alƙasmu bi iskani su sinin to ma'anarsa rabo an gane ko ƙasama kaza ƙasman ya raba kaza rabawa amma ƙasama ƙasaman to wannan rantsuwa kenan eh wahiyal ba'u to harufan nan da ake rantsuwa da su su ma sama'iyya ne akwai harufan da laraba suka ware in za su yi rantsuwa da su suke amfani sai su ambaci wanda za su rance da shi bayan harafin muna da alba'u ko muna da ta'un ko sannan muna da alwawu sai ya ce ka ƙaule na kamar yawan faɗan mai muke cewa billahi watallahi wa wallahi a gani an kawo bawon farko an kawo tawa an kawo bawon to dama bawon ita ce ummul babi laraba sun fi amfani da ita wajen hmm? an gane ko? eh sun fi amfani da ita sauran wawon da ta'un to duka kamar ‘ya'ya ne ko rassa ne akan ita ba'un ɗin ga can wa aka samu billahi jihada imani suka yi rantsuwa billahi da Allah ko? to illa wawun ta fi yawa a alƙur'ani ga shi nan wal asiri wa shamsi wal fajiri wa kaza wa kaza wa kaza a shi nan da yawa eh? shi nan da yawa a ƙur'ani haka akwai ta'un ko yauwa kamar faɗin annabi ibrahim tallahi la'aki don na asunamakun ba da an tuwallu mudubiri to ka gani su laraba yake amfani da su ko kuma ba ko kuma wawun ko kuma ta'un da su ake rantsuwa billahi sai ta ba'un kana da zaɓi kana ya haɗa ta da lafazin rantsuwa gaba ɗaya kuma kana ya kawo ta kai kaɗai kana cewa uqsimu billahi kamar can wa aqsamu billahi kuma kana cewa billahi yayi rantsuwa ta ba da ka ce billahi ko bin rahmani ko bin rahimi bil azizi ka ambaci wani suna na Allah to shi kenan ba ka rantse ba in ba kai wannan abin ba hukuncin rantsuwa ya hau kanka na ba ta gane amma ta'un da wawun to su ba a haɗa su da fi'ilin rantsuwa ba ka cewa uku simu wallahi wannan ba larabci ba ne ko uku simu tallahi ko ahalifu billahi ko ahalifu tallahi to laraba ba sa faɗan haka an gane suna haɗa uqsimu ko ahalifu da ainihin wato ba'u da ba ta rangani to in kuma kace billahi tallahi wallahi to rantsuwa uku kai an gane saboda billahi rantsuwa ce mai cin gashin kanta tallahi rantsuwa ce mai cin gashin kanta wallahi ita ma rantsuwa ce mai cin gashin kaga uku kenan amma muna ta maimaitawa billahi tallahi wallahi to kaga rantsuwa uku kenan amma duk jahilci ne jahilci ne da rashin karatu ake samu don dama a shari'a ba a masan yawan rantsuwa ko da akan gaskiya kake ko da kana da gaskiya to ba a son ka rantse akan gaskiya ta rantsuwa sai in bukata ta bayu saboda wani nau'i ne na wasa da sunan Allah eh to shi yasa ba a bukata to sai ce wal wawu aktharu isti'malan amma wawun ta fi yawa wajen amfani da ita wajen rantsuwa a harshen larabci shi yasa ko a qur'ani ta fi yawa saboda ta dan fi sauki su laraba suna da wani abu duk sanda lafazi ya fi sauki to sai su fi kawo shi da yawa kaga wallahi ya fi sauki sama ga billahi billahi akwai nau'i na asikal ko tallahi kaga akwai nau'i na nauyi amma wallahi kaga da sauki to duk abin da yake da sauki a wurin larabawa to za ka ga sun fi kawo shi da yawa saboda ba su cika son abu suna kyamatar abin da adda wahala ko nauyi eh to sai ce bima za yi uraful fi'ilu yanzu ya gama bayani akan alamomin suna wanda alamomin suna da yawa wasu malamai sun ce sun haura ma hamsin eh wasu daga cikin annuhat malaman nahau amma dai kawai dai shi ya kawo waɗanda suka fi mahimmanci to bi ma za yi uraful fi'ilu da mi ake gane fi'ili yi uraful fi'ilu bi qat ana gane kalma kaza fi'ili ce in ka ga qat ta zo kamin eh kaminta ko hmm? yawwa kamar ƙadika taba na hau ƙadika taba ko tabbas ya rubuta kaga ga kat ko kamin me kamin ka taba ya zo ko waƙat yukutabu ko ya katubu waƙad ya katubu haƙiƙa yana rubutu eh? eh ya haƙiƙa yana rubutu to anan da kataba da ya katubu duka fi'ilai ne kataba fi'ilun ne madin ya katubu fi'ilun ne mudari'un da ya alama saboda ga kat kat ba ta biyowa bayan suna ba ka ce kat zaidun ko kat alkitabu ko kitabu duk babu wannan da kaga kat to abinda zai biyowa baya fi'ili ne قد أفلح المؤمنون أغني قد سمع الله فاشنا القرآن to duka zaka ga fi'ili ne ba suna bane wabisini daga cikin alamomin suna a fi'ili kai akwai shigan sinun wa saufa da shigan saufa to malamai sun yi saɓani kan sinun da saufa wasu sun ce duk abu ɗaya ne asali ita saufa daga sinun ne aka ƙara mata wawun da fa'un amma sace sai aka ƙara mata wawun da fa'un sai ya koma saufa shi yasa suka ce duk ma'ana su ma ɗaya ne babu wani bambanci wasu kuma suka ce a sinun daban saufa daban to sai suka bambance ma'anarsu an gane ko? eh sukan bambance ma'ana ta tsakanin sinun da kuma da kuma ita saufaɗi cewa kowace ma'anarta wato daban ɗayan in lokaci na nesa sai a yi amfani da ita ɗayan kuma in lokaci ne wanda yake kusa sai ya amfani da ita sai ce na hau kawai misali saya ka tubu da sannu zai yi rubutu in ya zan rubutun ba nesa ba ne kila bayan 'yan mintuna ne to sai ka ce saya ka tubu ai ba da jima ba zai yi karatu zai yi rubutu haka wasaufa ya ka tubu da sannu amma ba yanzu ba ta yi sai wani lokaci to in lokacin na da tsawo sai ka yi amfani da saufa saufa ya katubu nan gaba kaɗan zai yi rubutu to kaga ya katubu a nan duka fi'ili ne me alama sa da saufa wabi ta ta'anifi haka daga cikin alama da zaka gane fi'ili shine shigan ta'u ta'anif as-sakina duk inda ka ga ta'un tare da fi'ili ko kalma sannan tana da sukuni ita ta'un din nan to alama ce da ka nuna cewa wannan kalma fi'ili ce na hau dakhalat wa kharajat kaga akwai ta'un ƙarshe ita ba ta zuwa farko sai dai ƙarshe to da khala da kharaja duka fi'ilai ne idan an ce fi'ilai ma'ana ma dalla alal hadas abin da ke nuni kan cewa wani abu ya faru shi ake kira fi'ili kaga cewa da khala ko dakhalat hindun dakhalat kaga wannan yana nuni kan cewa wani abu ya faru shine shiga haka kharajat hindun kharajat hindu ta fita shi ma wannan yana nuni kan cewa wani abu ya faru shine na fita to wannan shi ake kira da alhadas abinda da babu shi sai ya zo ya faru shi ake kira da alhadas ga yana a fiƙihu sai tambaya ta gaba bima za yi oraful harfu da wace alama za a gane harafi yi oraful harfu ana gane harafi bi annahu la ya ƙabalu shay'an min alamatin lismi wala min alamatin fi'ili ana gane fi'ili harafi kai ta yadda baya karɓar komai daga cikin alamomin suna ko alamomin fi'ili da suka gabata shi duk waɗancan alamomi ba sa shiga ga harfi an gane wal harfu ma laysa lahu alama ke saboda haka shi alamar sa babu wata alama alamar sa shine rashin alama haka suke cewa alama harafi rashin alama da zaran baka gan shi da alama ba to shi ke na harafi ne adamul alama shi ne rashin alamarsa an gane ko? eh kamar yadda ya faɗi waɗancan abubuwa kan suna da fi'ili to shi harafi bai da komai shi shi ɗaya yake to in ka zo yadda za ka yi ka gane shi shine in ka ɗauko waɗancan alamomin kakaf sai ka ga ya kasa ɗaukan ko ɗaya daga cikinsu to sai ka yi hukunci cewa wannan harafi ne kaga ka huta faya kunu adamul alamati lahu alama sai ya zama rashin alama shine alama gare shi na hau misali hal hal kaga hal harafi ne harful istifham na tambaya ne to kaga ana ai baya da wata alama ko ta qad ko ta sinu ko ta saufa ko ta ma'arifa ko ta jarra duk wata alama ta suna ko ta fi'ili duba da kyau a gani babu ta wurin to wannan shine alama harafi wa fi haka fi ita ma babu hmm? walam haka lam sai ce fa inna hala ta ƙabalu an min alamatin lismi wala min alamatin fi'ili dukkanin haruffan nan ba sa karɓar komai daga cikin alamomin fi'ili ko alamomin suna wala min alamatin fi'ili wa bi zalika tu'rafu annaha hurufun to daga wannan zaka gano cewa waɗannan ashe haruffa ne sai i'rabu ba'd al-amsila yilli irabi a sashen misalai da aka kawo a baya za ka ga a baya ya kawo maka misalan da in ka koma asalin littafin ba za ka same su wani yana daga cikin ƙari da ya yi a kan littafin babu waɗannan misalan to ba lele irabin da zai yi saboda haka yana cikin sabon aiki da aka yi wa da yawa littafin marartu bi zaidin misali na farko can da ya ce marartu bi zaidin marartu fi'ilun wa fa'il marra fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damirin raf'il mutaharriki والتاء ضمير متصل مبني على على الضم في محل رفع لأنه فاعل مرة وبزيد جار ومجرور فالباء حرف جر متعلق بمرة وزيد مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره wannan shine li'rabin da ya kawo duk da shi marartu kaga ya takaita sosai fi'ilun wa fa'il wannan kusan ba li'irabi ba ne da ya kamata a takaita a kansa to amma duba da kila yana da tsawo shi yasa ya takaita shi tunda asali littafin ya dan yi wannan aiki ne da dan wannan sharhi saboda waɗanda za su fara koyon nahau wato waɗanda suke su yanzu ne suke fresh a nahau komi ba su sani ba da shi yasa kaga ba za a tsawaita musu abubuwa ba eh amma cikakken li'rabin sa kace marar fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damirir raf'i ko wa damirur raf'i fa'ilun ko marfu'un to shine gaba ɗaya ne yazo sai ya fayyace shi amma fi'ilun wa fa'il ya amma ta farko ba li'rabi bane bayani ne kan kawai abin da jimla ɗin ta kunsa cewa ta kunshi fi'ili kuma ta kunshi mi yawwa to amma kaga sai ce maka marra eh asalinsa marar ne marar tu in an zo shigar da zamirin rab'i za a yi fakkin idigami din shi yasa ake cewa marartu ba a cewa marruttu marruttu sai dai marartu to wannan can a sarfu za mu karanta shi to shi ne ya ce maka marraɗin nan fi'ilun ne madin ma'ana madiyun fi'ili ne wanda yake ya shuɗe mabniyun ala sukuni kuma an gina shi ne akan sukunin littisalihi bi damirin rab'i to me yasa aka gina shi akan sukunin saboda ya haɗu damirin rab'i almutaharriki wanda yana da wasali shine tu kaga yana da damma watta'u ita kuma ta'un damirun damiri ce muttasilun wadda take muttasili ba munfasilun ba kaga haɗe take da kalma ita ma mabniyun ala dhammi ko an gina ta akan dhamma fi mahalli raf'in a mahallin raf'a take li'annahu me yasa to aka ta zamo a mahallin raf'a shine zai gaya maka dalili li'annahu fa'ilu marra saboda fa'ilin marra ne to a ƙa'ida kuma fa'ili marfu wannan ƙa'ida ce wa bi zaidin zaidin shi kuma jarun an samu harafin jarra a ciki wa majarurin kuma an samu wanda aka wa jarra falba'u kaga ba'un harafin farko sai ce harfu jarrin harafin jarra ne ya kamata mabnin alal kasir bai kawo shi ba to akwai shi حرف جر مبني على الكسر متعلق بمرة wanda yana ratayuwa ne da ainihin marra yana ratayuwa da marra to wannan akwai malaman da saɓani ne na malamai shin harafin jarra shi ke da ta'alluki da abin da ya gabata na fi'ili ko ko har da majaruri wasu sun ce da jarin da majaruri duka suna ta'alluki ne suna ma'ana suna ratayuwa da fi'ilin da ya gabace su kenan bisa ga wannan ƙauli da bi da zaidin duka sun ratayu a kan marra marartu da zaidin to kuma wannan shi ne fi inganci saɓanin abin da shi mala ya kawo a nan to kamata ya ce a harfu jarrin sannan ya kawo li'irabin wa zaidin majrurun bilba'i وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره سيتي والجار والمجرور متعلقان بمرة to wannan lirabin ya fi kyau bisa ga wanda shi ya kawo hal bi harfu jarrin mabniyun alal kasri zaidin ismun majrurun bilba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi walijaru ma'ana harfu jarri shine ba'un wal majruru wanda aka wa jarra shine zaidin muta'alliqani surrata yune da marra mana inda babu marra ba za ka same su ba saboda haka hukuncin su ya ratayu ne da marra an gane yawwa ma'ana tagunwa ka shuɗe zai to ƙarƙata ba ƙarƙata ba haƙiƙa ya rubutu ƙad harfuta haƙiƙin ma'al madi to kat in ta biyo bayan fi'ili madi tana fa'idantar da ta haƙiƙi na aukuwar abu tabbas ko shakka babu abin nan ya uku kuma ya tabbata ma'al madi tare da fi'ilin da ya shuɗe wa kataba shi kuma kataba fi'ilin ne madin duk da can bai faɗi hukuncin sa ba mabni ala sukuni wa kataba fi'ilun madin مبني على فتحة ظاهرة في آخره كو على آخره واتو ينا أنجنا شأكم فتحة ودتك ظاهرة أكرشنسا gatanan kana gani eh wa fa'iluhu damirun bai kawo shi ba to akwai shi wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa kataba aihuwa e, ko da fassara za ka ce ya rubuta kaga wani ne kenan damiri yana koma masa to ya kamata ya kawo li'irabin sadai bai kawo ba to amma kai ka zo za ka kawo shi wa qad yaktubu qad anan harfu ta qalilin ma al mudari mafi yawa in ta zo bayan mudari tana fa'idantar da karancin aikin wato aikin an yi shi ba da yawa ba duk da hatta ta hakiki din takan zo a wasu wurare sai dai ba da yawa ba amma ta fi zuwa litta haƙe ko litta ƙarib da makamantansu ko litta kasir ma duk tana zuwa kishi a taƙalil takan zo kuma litta shakik ko lishakki domin ta fa'idantar da shakka to nan yana iya ɗaukan litta ƙalili kuma yana iya ɗaukan litta kasiri ɗin nan da ya ce ƙadi ya katubu zaidun zai iya ɗaukan zaidu yana rubutu da yawa zaidu yana rubutu kaɗan hmm? e, kuma ya halatta ta zamo litta haƙiƙi ɗin ya danganta daga usulubin shi mai magana wani makami ya bayu na na faɗan wannan magana ɗin to sai ce ويكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره شي يكتب فعلين مضارع أما صرف لتجرده saboda ya kaɗaitu anin nasu bi daga barin harafin da ke masa nasba wali jazimi ko kuma harafin da zai masa jazama kaga babu jazimi a dawatul jazimi kenan babu nasibi alamar raf'arsa don mutum zahiratun fi akhirihi wato bamma wadda take karara a bayyane a ƙarshensa gatanan kana gani to shi ma za ka ƙaddara damiri wa damiruhu wa fa'iluhu kai damirun mustatirun fihi jawazan taƙadiruhu huwa tunda cewa kai yana rubutu kaga shi kenan sai ya katubu asinu harfu tanfisin ita sinu harafi ce na tanfisi me ma'anar tanfisi wa tanfisu huwa tawsi'ul waqti yan ce a tanfisu shine yalwataccen lokaci ko yalwata lokaci eh ba a kuntata lokaci ba dan ka ce saya katubu to ba wai kana nufin yanzu yanzu ba a lokaci mai dan yalwa ko da ba da nisa ba zai yi rubutu to shine ma'anar at-tanfisu eh wasu na cewa ma'anarsa kuma at-taswif abin nan at-ta'khir jinkiri wa yaktubu fi'lun mudari'un marfu'un ilah shi kuma yaktubu fi'ili ne na mudari'i marfu'i har zuwa ga lirabin da ya gabata a baya tunda ya gabata da sai ya maimaita maka ba saufa yaktubu saufa harfu taswifin ita ma saufa harafi ce ta taswifi to me ma'anar taswifi wa huwa aidan tawsi'ul waqti shi ma dai ma'anar sa dai yalwata lokaci eh duk ma'anar sa guda da at-tanfisu eh daga nafasa ne an-nafasu shine sheda ko numfashi shine an-nafasu ba an-nafsu ba an-nafsu rai bi iskanil fa an-nafasu bi fathil fa shine numfashi to daga nan ne aka samu attanfisu tanaffasa ya tanaffasu tanfisan an gane wannan kenan saboda ana yin sa cikin lokaci shi kuma a taswifu daga tasawwafa ne tasawwafa bisini tasawwafa ya tasawwafu taswifan to shi ma dai ma'anarsa التوسيع في الوقت كو التأخير ana dai suna nuna maka wato abin nan ba cikin takaitaccen lokaci ake yin ko lokacin da ake magana ba lokaci ne wanda zai zo nan gaba to shine hikimar kawo sinun ko me ko fa'ul ashe nan kalla sai alamu sun ba kalla sai alamu a gani kalla sofa ta alamu ka gani saboda bi ba yanzu ne abin zai auku ba lokacin magana sai nan gaba to shi ne ma'ana yalwata lokaci wa ya katubu fi'ilun mubari'un marfu'un ilah shi ma ya katubu li'irabin sai ya gabata dakhaltu dakhala fi'ilun madin ko shi ma li'irabin sai ya gabata irinsa wata uta uta anifi as-sakinatu ko la mahalla laha min al-i'rab ya kamata ya kawo shi dan ba ta da mahalli eh ba mahallin jarra take ba mahallin rafa take ba mahallin nasba take ba eh to shi yasa suke cewa ta'u ta'anisi as-sakina la mahalla laha min al-i'rab tana daga cikin abubuwan da ba su da mahalli al-i'rabi ba za ka ce fi mahalli kaza ba fi mahalli kaza ita ana kawo ta ne don a annasa fi'ili a nuna cewa mai aikin nan mace ce shi yasa ake kawo ta ka ce dakhalat to ya nuna mace ce ta shiga eh sabanin in ka cire ka ce dakhala to kaga ka zakara fi'ilin ka nuna kenan wanda ya shiga namiji ne kharaja namiji ne amma dakhalat kharajat to wannan yana nuni akan cewa mace ce eh to wannan shine aikin da ya yi kuma ƙarshen babin kenan na'am eh to sai ku gyara can ya kawo shi a farko to shi za ka yi aiki da shi eh da khalat sai ku gyara kuskuren ɗabi'i ne wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am ko a ce mi?
جوازا na'am saboda damirin kana da damar ka bayyana shi ko ka ɓoye shi misali zahaba kana iya cewa huwa zaidun zahaba kuma ka sake cewa huwa ya halatta halatta ne sannan kuma kana da damar ka ɓoye shi ka ki ambata saka ce zaidun zahaba amma duka in ka zo wajen li'irabi za ka ambace shi shi kuma wujuban dole ne an gane ba a buƙatar ka bayyana shi saboda sananne ne kamar ka ce zahabtu to ba sai ka ce ana ba saboda kai ke magana kuma an san ka to cewa zahabtu da maimaita ana to sai zamo kamar wani nau'i na na hashu wancan kuma ba a san shi ba labari kake bayarwa don ka ce kawai zaidun zahaba to ba kowa ya san zaidu ba ba lalle ba ne shi wanda kake gaya masa ya zan yana da masaniya akan zaidu to shi yasa an ka halatta ma ka maimaita huwa din ko ka ɓoye shi amma kai tun da kai ke magana kai muayyani ne ko ku ke magana to babu buƙatar ku yi me misali kamar ko da hausa ka ce ina magana kai ni fa ke magana to ai ba sai ka faɗa ai da ma an san kai ne eh to wannan shine dalili so da haka duk inda ya zan zamiri sananne ne to haramun ne a bayyana shi in kuma ya zan ba sananne bane ta iya yiwa wani ya sani wani ya jahilta to nan halatta ne a bayyana ko abu bishe yasa suke cewa jawazan ko kuma wujuban eh wujuban jawazan wujuban jawazan ta wannan shine ne نعم sai wata tambaya hmm? abu tambaya kenan so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh